الحمد لله ولي التوحيد والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم أصبر daren lahadi ya taɓa ga wata rajar shekara ta biyu ɗaya ɗari hudu da arba'in da shida bayan hijira annabi alaihi salatu wa salam daga makka zuwa madina wanda ya yi ne ya taɓa ga wata ɗaya shekara ta dubu biyu da arba'in da biyar miladiya idan ba nan taro muna cikin kitabu zuriyo babu riba wa sarfa hadisi mai lamba ta ɗari biyu da saba'in da bakwai muka tsaya za mu tashi hadisi mai lamba ta ɗari biyu da saba'in da bakwai inda muka yi biya darasi na tamanin da biyu za kuma mu tashi darasi na talatin da uku shafi na hamsin da takwas a wannan littafin mai albarka na alhadis abdulgani ibn abdulwahid الجمامي رحمه الله تعالى أتين كتابك نعمدة الأحكام الصغرى إن لك جوا أن المسلسين البركة نمر جاري على الرسول من دوبار الجوز عند الوسع إذا لم تجد أتين باب الربا والشر يا رجل منا جرينا كمر بدا في ملك أبي المنهال أما الولد أبي المنهال قال سألت البراء بن سألت البراء بن عازي رضي الله عنه لا تنبغي براء بن عازي ألا يطالع مسجد وأبو المنهال وزيد بن حركم بكم زيد بن حركم على السلف أكن تنزل فيه shi abu ke hali ta yi iya zuwa ne wa waɗannan manyan sahabban tambaya me za ku ce akan canjin kuɗi aiki ne da ake yi a zuwa ran canjin kuɗi wa kullu wahidin yaqul kowane ne ne yake yana cewa hada qawm min a bi kai bin akal ya kai bara'u bin ajin ya nuna wa abin da ya barawa bin abin ya ce wannan za ka tambaya ya ji na alkhairi shi kuma barawa bin abin ya ce a an da kai wa mutum kai ma da wata ke gani ka ji na alkhairi kowane da ke yana tunkuna tambayar zuwa ga kasuwansa in ka kallara gaba kafafa ba nuna na iya to a ainihin muka yi kaza ɗaya da cikin abin da sabai da kawai sun shi muni muka yi kaza wannan kabar su da mutum ya rika bugun kirji ya rika lokacin da nai kaza kuma kaji yana kawo mu kai da wa shi ba da shi ba shi ba wani kawai ya rika faɗan mu saboda ita wannan kalma ce wadda wato take nuna kamar girman kai da mutum ita ba al'ada ce ta taso ba bai kamata mutum ya zo kawai ya rika nuna kansa duk lokacin da aka zaka rika ja da baya sai Allah ya daga man tawaza billah rafa'ahu Allah duk wanda zai ka kankan da kai dan Allah to Allah zai daga amma duk lokacin da mutum yake nuna da su wallahi ba mu ko da zai tazo to kawai ko babu su in yayi sama zai tafi ya da don ba daga wa wani da Allah shi yake nuna kanka amma ko da yake kankan da kanka to Allah zai daga to ka ga wannan zaben sannan za ka kalli wani abu kafin mu sai amali ta faru min alhaji za ka kalli lura da wani abu su ka haɓai yin abin da su mu yanzu za ka mutane da ba ɗaya mafi yawanci ne mun suna aiki yanzu da muke yana zuwa suna a yau ya zama da na gudu a har da karanta da wani kan abin da yi domin zai zo gaba ɗaya ta mai yare ta kana dole a yi zama ba a kun wani ba hukunci daga zancen zuwa kun ba hukunci zai tara wani wasu da yake da wani ke ku kun daga ne ruhu dan da yawa wasu abin da ke kamar yadda talabijin ne drama da sauran abubuwa na ɗan rawa suke yi to haka wasu da su ban karantar wasu dan ya samu kwalawar kawai domin akwai adadin da in ka kai za a rika biyan ka in dala to idan kai wannan adadin ba ku mai don kun tutsi ne ma zai iya dawowa ya kuma ya ce ai ya duba ya gane ya ce kai wata ne da yake wannan shi da kai da komai ne akwai wanda ya san abin da yake faɗa ba gaskiya ba shi ya sani wallahi domin ai ba wata tafiya da za ku za za ku daga wani kai malamin ba a da kabe da da shi wani malamin wanda la talibin kuma da Suleiman a Kaduna yana kuma cewa kuma duk wanda ya ba da shekara arba'in baya ya san haka cewa a shekara talatin baya za ka ga ilimi akwai tarihi ilimin addini akwai hankali akwai sanin da ya kamata cewa mutum da za ka zo tana biya ahalari a gurin ka idan ahalari kawai ya iya ya gama sai ya rika hannun ka sai kai ka gurin da ibiya ko jimawi ya ce mana wannan ya iya ahalari a wajen na gashi nan a koya masa ko ba haka ba haka da ake yi idan ka zo har a kowane mataki da ka zo gaba ya ce sai ka tafi madadi idan a cikin wuri ya ce ka tafi wuri kaza ko ka tafi wuri kaza ko kuma malamin bai zai haka ka da wani ce shi ma iya sanda a karantarwa da dalilin gama yanzu babu wani kuma sannan yanzu jahilai su ce rasa malamai shi za mu shiga uku yanzu kawai in wani ya ga dama ya kalle ka kafa abin da ya yi yanzu sai wani ba duk duniya ba kamar su a malamta yana da wani saboda kamarin da yake so kawai kuma sun ce na yi arigo rijala illa rijala ba wanda ya san maza fi maza in ba malami ba da ke ya za su gane wani malami ne saboda zaƙin baki da magana baki bane suna da ma'aurai su malaman da suna gane zuwa yi da cikin kana fara magana ɗaya yi mulki ya za su gane wannan banko ne ba ma da niyyar sun sani ji ta yanzu kuma ina za mu tafi a mataki duk iya abin da ka sani kawai ka faɗa wannan ba laifi wani a musulmi amma illa shi ne barkatin karamar shekul islam ka zo da kwatanta shi ba wanda malaman malaman malaman ka ba tattauna a kai ba kuma ka ce haka za a yi za ku ga matasan ne za abin da suke yi sai mutum ya zo ya rike ne ko kwanan na kuma an ba ma da wani ɗan ɗan sigar da irin wannan da yaro ne kada kawai mutum ya fiye ko jira gani yana da dama yana da dama da zai daidai ka ya zo ya sa a haska sai ya faɗa abin da yake to wanda duk gaba ɗaya da wani gaba gaba gaba da kai a malinta kai wa ne ai akwai abubuwan wa fauka kulli ya ilmi alim duk yadda kake da ilimi akwai daga wani to shi za ku kwana da ran labarin ilimi a magana da yake yana cewa amma magana akan lalacewar aqidu yanzu yana cewa me yasa ba za a yi wata hukuma da doka ba sai da ce wata ba zai yi ba a Najeriya dalili kuwa saboda Najeriya ba irin kasashen Saudiya Kuwait Qatar wayannan kasashen su ba kai ta haka kawai ka gina masallaci ba ba kai ta wallahi dole sai hukuma ta ce ko kana da kuɗi sai dai ka kai wa hukuma da zo ta duba gurin kuma ita za ta tsawo yi ba mai to kaga waye ne zai wani abu daban nan kai yanzu ni kai na da na gama yanzu in na zo kuɗi ba kudin sun shigo zan gina gida a jiya yin tsara zai ce a yi Allah ya na kaɗan kaɗani kuma ba wanda ya ce hana ko ba haka bai domin kuɗi na ne fili na ne ba naka ba zan zo ne in na gada ma kun ne jiran ni da iyali na kai mu rika sallah in na gada ma mu da alƙa shigowa da gobe ba wanda zai ma magana domin idan na gaji zuba mai ba ku kuke ban kuɗin ba idan na yi jami'in na masallaci ba ku kuke mun ba shi ka ba mu kula amma duk wanda ya saudiya ai ya gani ba wanda ya ce ya zo ya yi sannan wannan a ta masallatan haka ba wanda ya ce sallah lokacin da harabi ke sallah babu sai ana idarwa bin ladi sauran masallatai na unguwanni su ma hukuma ta canza zaman sai a ce to ke sallah dole ya zama akwai wanda kwanci da su amma mu nan da kowa shi yake yi da kudin da ba wani da za a iya yi babu wannan shi ne dalilin gaskiya in sha hukuma tana da sunna wajen ɗaukar nauyin limamai ladanai a limaman saudiya ba blanket ake ba ba ba za ka cike ne matsalar ka cike da kanka ka je ka ɗauko a wuri ba dole ne a wata hukuma take kai kai ba ko ba ku bane kuma daukan ka aka aka yi ma jarabawa aka yi ma interview cewa ka tantance sannan sai kuma ba wani abu da yake so kai banda abin da ya shafi wannan gurin ba a ita fitar noma ba ma kawai ka zo ka iya wannan abu shi za ka in rama da wai sai wani ya ce ma wai ka gani ba mai kauye ko ka da ba ba ya za ki kada na ba ruwan da magi ba ruwan da shinkafa ta koma dubu ce sai ko dai ba ka da ya ga ki wannan ba ko nan magana a gaskiya nake faɗa ba ya zuwa faɗa ki to dole haka wannan shi to kaga tsakanin ka akwai wanda yana jin kullum a rika tawazu a je yazo matsala ta wata kaza wanda ya fi ka korewa matsala ta zuwa da an sai ta da wani ya a tambayi wani ya fi ni fahimtar gado matsala ce ta bidiyo a wanda ya fi ni gado bidiyo ko da a ce duk tsare ku ne to sai ga an zauna lafiya kowanne a rika jinginawa za ka ga matakan su yanzu a malaman da yawa mutane ba sa ganewa malaman fatawa da ba a Saudiya a Saudiya ce Saudiya ta da kuma da Madina malaman fatawa da ban limamai da ban kuma ba mu masu hukuma da ban wanda kuma suka zama rawa komai suna yi kuma da ban Isa idan wani kwanciyar rami ya zato aka zo aka tattauna kai dan ku suku babu sabo kai magana za a sa a kama don ba ka da ta cewa wai ka ka idan kana da wani abu zuwa haka ka mika inda da ba ka rawo ka zo a tattauna ka kawo da idan ka a kawo nan idan na ka ba shi da kyau a ajiya ce to ba ma so in ma za ka yi abu da abu kai kai kai a ɗaki amma wannan shi ne malamai suka samu aka samu unanimous consensus a kai kana yin wani abu wanda ya bambanta wannan to za a kama ba wai ina ce muku komai a wannan tsarin na dari bisa dari ne ne bai amma wannan ya zai suna zaune lafiya dan ma haka wajen ba ba su da tafiya ballantara a ce ma celebrities suna ta neman suna ta hanya ko su iri yanzu yanzu ba a yanzu yanzu nan kafin awa ɗaya ina so yanzu in samu followers sama da dubu ɗari biyar yanzu yanzu zan faɗa abu tun da na yi yanzu za ka faɗa yi kuma yanzu ba kan ba kawai za ka juya wanda ba daidai ba ya mata fasari ba kuma ka janyo wani abin ka faɗa ka fassara shi ba daidai ba kana yake ai ta ba ma da ke a tura ba nan ma ne ba ba ka ake yi ba ka ga malam wani yana da follower duk follower sun su sun kalle ka wannan abin da ke yi ba shi da ba abin da ya kuke yi to shi da ilimi yake shan wahala yake shan wahala ko kun ga sahabba annabi براء الدين عازب da shi da zai yi harkar duba ko kowa yana jika wa kowa ba wai da ba annabi ba abin da ya shafi karatu ba ko mukami mutum ya samu ya zama mai mukami ba sarake ko mai mulki saukar da karfi ran da lada ba na ba mu misalin da ya na amar ba sai na amar dan abu bin al-as ya raka gwamna a masar dan su saboda jin babansa ya zama gwamna kawai ya rika hawa duk ana irin tseren da wani bai wuce ya wuce shi ana yawo a yasa bai wuce ya gane ya wuce ya gane ya yi saboda dokin da ya wuce nasa sai ya gano kawai da shi ya ce bari ya ce kai kara ba mutum ba ne ba shi ke ya zo ya samu yana shi kawai garin madina sai ya wani mutum a kwanci a gefen bidiya shi ya yi kura irin abin nan ba ma tashi ce ba daukar da bawa ne da kafa ya malam ya ji dungure ya tashi ya ce ne ya ce da Allah a ramin da ku tambaya ba za ta amma sai da ya dungure shi da sama wajen ofin da kare da mutum ne wani ke ne ba kuma zai da kasa ya ce ai ne ya ce na zaura ma ba ni da ina tambaye ka abin mutum ne da kana gaya min wani kai kan ne garin aikata azba ya ce wallahi ne wallahi sai mun yi sai karanda sai kan mafi jada yake hadu Allah ila ila wa anna muhammadar rasulullah haka ne matsayin sai na Umar bai nuna kansa ba kuma da yake da gari ya sa a mero yake gwamna ya zo aka kira gwamna gwamna ya zo da ɗansa yake shaidu su zo aka zo da shaidu aka tambaya abin da ya faru aka ne shaidu ta ce haka ne ba ke da su domin ba yan siyasa ba ne ba za ta yi ɗan gwamna ne a rufa ma a duniya ce suka ce haka aka yi yake a bawa bakin ne guda da aka ba shi yin rama nawa ya ba ya faɗa yake shi ba zane ya gane ɗan gwamna a gaban gwamna ba an gama ba to sai yake yin gwamna kai ma ba so ka tsugunna jama'a ta ce amir mumini ai ya ga ai iya da ne wanda wani yake ai saka jin da ne yake shi ma zani yadda aka yi masu bulala yake kuma da shi koma wa'annan ba su ne ulaika ashabun nabi wa hibbu su ne bayan Allah da Allah ya daga amma kullun kankan da kai Raƙumi ya yi ciwo yana shafa farfar jini wani ya zura su abin mumin ne bari mu shafa yake ba za ka ba mu kai za ka kai mun zabi rana da jama ba za ka ba mu guri wa'annan su ne duk ran da Allah ya daga ka rika kankan da kanka amma duk kai wallahi kada ki ne Iza malaman ma ce wani akwai maka lafiya shi albasu wannan ɗan ɗan da kai amma kar ka zo magana ka rika mu kaza kai Allah ne Allah mara hukun sarki shi ne mai wannan lamba cewa shi ma kuma duk inda kai ya ce mu to aiki ya ba wa malaiku amma idan aikin sa ne shi kadai baya sa da ku duba ku gani da alqur'ani shi da kuma inna la anzalna dhikra wa inna lahu la'ibun bayda saboda ta hanyar jibril sai ce mu muka yi abin nufi wannan sabon karkurai na cikin ɗauka iya na jibril ne mu muka aiko shi duk abin da kaji Allah ya sa nuni jam to wani ya sa aiki amma idan shi kadai yayi baya hada da kowa to wannan tsafai da ta Allah barawo bin hadis da zai bin alqab sun yi mu misali cewa kowa yana nuna dan uwansa a wani a wani wannan shi to sai ce fa kullu walidi wa kullu hada ghairun minni kowanne daga cikin kafai yana zuwa wani ya fi alkhairi wani kuma yake da ni wa kilahu ma ya ko kowanne daga cikin kafa da fatawa kowa yana turo kowa to da karshe sai kowa yake da har rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an bani zabi bil warqi dayna kowa ya tabbatar da cewa annabi ya hana a sai da dinari da azurfa ta hanyar bashi ai ba dinari da azurfa ba ko naira da naira ne sabuwa da tsohuwa yanzu ba duk sun je gida ta koma haramun duk da yi ne sai dai a yana biyan mitilan jinin fili wannan shi ne ka'ida ba da ga ina zuwa ko ba zan tura ba ba ni zan tura ba duk babu zuwa mun yi wannan magana ba saboda haka wannan da bari kuma mun faɗi ka'idoji da malamai suke kawowa duk kasuwancin da za ka yi sai ka kalli abubuwa hudu ko biyar na farko zan ko ba da ra'ayi ita muke magana a kai kasuwancin kan babu da zato ka je ka yi shi ba matsala na biyu da zato babu jahala rashin sani jahilci a kan wannan abu na uku ya zato babu aladara rashin tabbas da rashin kifi a ruwa na hudu ya zato babu azzaran lokacin da Allah ya hada kasuwanci kai kamar lokacin da aka yi kiran sallah na biyu ranar sallah gama shi biyu ranar arabu ranar juma'a kai na biyar azzara da zanto babu cutarwa ba za a cuci wani bangare ba na shida bai zanto babu alkima tata wani na abubuwan duk ko da yaushe za ka yi kasuwanci ka rika hararowa ko da sabon kasuwanci ya zo to ko kafin ka yi tambaya ka hararo wani na abubuwa idan ka kankano na a cikin ɗayan nan a cikin shidan nan to ka haƙura da ka haƙura da ji kawai ma da yake mana annabi alaihi salatu wassalam wayannan kafin ka ce annabi ya hana a yi cinikin zinari da azurfa a matsayin bai da za mu koya ba yadda ba da minal hadis ko ma yadda da minal hadis annabi an bai da hadis bin sunna aw bin nabi bin da wa huma aw ahaduhuma ghaib a yi cinikin wayannan biyu sai baya ne azurfan na gida ga zinara a nan haramun ne فلا بد من التقابل في مجلس العقل باب مقوى عبارين باطل a gurin da aka kulle cinikin tsakanin dala da naira da rantocin suna gurin su za mu ku ganewa tsakanin dala da naira ko kuma naira da sai ba ko kuma naira da kowane irin kuɗi na biyu da hasil bai ma ta kabudu bi majalisul aqli ya halatta a yi kasuwanci amma ba rin ba ka a gurin ya halatta a tsakanin sai ba da naira a kawo sai ba naira ta sha wahala ya halatta a yi wannan ya halatta amma a gurin ko a yi tsakanin naira da dala a kawo dala naira a take ta biyayi na uku kuma sai ma da yake almufsidu lil aqli idza lam yaj'al taqabud bil majlis huwa man jama'a bihi al qadan min illati riba aka ce malam abin da yake kawo karna ko abin da yake kawo lalata wannan cinikin idan ya zanto ba a samu taqabu ba ba din ba ka a majalis saboda shine illa da ta janyo kuɗin ba ta haɗu ba kuɗin ba ta haɗu ba karɓar kuɗin ba ka ji nauyin su kawai ka ji daɗin da a hannunka domin kuɗi yana da wani abu ko da ban kake wani ka tana kana da kuɗi kawai sai ka ji wani daɗi to wannan rubutu idan dai ba a baka kuɗin a gurin ba karɓa kawai ka ji daɗin cewa wannan ɗan ɗumin nasu shi ne rubar saboda haka sai dai ka bayar kana miƙa a baka eh abin da ba wuce yake cewa hannun kuturu da makawo ya haka ya kamata ba da sanna ai suna mota ya suka karba daga masallacin nan ka tafi mota ka a waje rubani sai dai ka kale shi da ɗauko ga kan da kai da shi wannan fa da yawa ba ma yi haka koran nan da wani yusu ba kake ina ganin wani ya dawo da shinkafa yar gwamnati yana so ya da su kawo kaka yana so ya cika a wai da gwamnati ina tsaye a gurin muna wannan galabin sai nake masa ka san ko ba to gaba ɗaya shi kansa ya kulle yake wallahi to yanzu ya za a yi nasa biyarwa za ka ya biya idan ya biya ya baka kuɗin sai kuma ka fita ta domin ta ka ba da tsada yana magana dubu ɗari da wani abu wannan kuma dubu tamanin da wani na ce kai za ya fara baka kuɗin ka ka riƙe sannan sai kuma ka fita ta amma idan yanzu ya ba su ruwa kuɗin ka cika to kun shiga da kuma da yake dai zan gaskiya ne ka shi ke nan ba wani wahala ya shi mai gurin da shago ya yadda kai ma ka yadda zan da nan suke jirgin amma da an yi wanda to an yi rawa domin annabi alaihi salatu wasalam ya hana sannan na hudu ma kana alaihi salam min alwala in yadda magabata nagari salafun salih yake akan tsantseni وتفضيل بعضهم بعضا ايه ده ساكن في ايه تجيبي بتاعي ايه ده ساكن في ايه تجيبي بتاعي in bi je ya kai wani wai saboda ba ta protein ta bi ka mai da ba ta tabbata yace wallahi ba ya kira wo sai kalle ta bayan gilaji wannan shi je haka dai aka ranka ne ina ka ne ki ba da dawo ke wannan aka sata gane me matsala sai da aka ja garin zo biya ko kafin nan aka kawo shi yawa to wannan yake ba ba ga wannan sun kure da yayi ba ba wa ne yake ba ba ba yawa ba wa ne hikima ce ta Allah duk abin da kaga matsayi da kaga ka samu to Allah kake jiginawa misali da annabi Sulaiman ina yau ba da wannan misali annabi Sulaiman ya sa aka samu gadan mai gadan dinari da ake ce wa bulki da aka samu gadan da yake dukan ke biye ya ce wa ya gaya muku mu wasa ne haka yake cewa ya haza ni fadli rabbi wannan da kuka gani ba iya wasa ba ce falala ubangiji ne liyabdu wa li a'kuru am dai ko gwada ne ya garbe ne ga dan kore masa ko ko nan mutunci wannan bai yi wani misali ba bari ba da misali ne annabi yusuf alaihi salam ku duba wahalar da yasa hasala da wani ciki da aka nuna masa kuma ya rike kun san yaro yana rike duk abin da kai duk abin da aka yi masa ya sani mataki mataki lokacin da aka zo ya ma riga ya zama minista a wannan lokacin yana zaune a kan kujera da iyayensa da ɗan uwan da suka zo ai wasu sun fara hararowa cewa sai ce a innaka la anta yusuf ko dai kai ne yusuf ai kaga an zo gabar da ya kamata yi ya hura ya nuna cewa lallai ba ya isa amma bai ce ana nabiyun lahi yusuf bai ce ana yusuf wa hada asi bai ce ni ne yusuf bai ce ni ne annabi yusuf gaba da ya ce ni ne yusuf da ya domin ku gano an da tauke ba kai ba amma da ya ce ni ne yusuf wannan kuma ɗan uwa na ne me ya ƙara abu nan lawo alaina yace Allah ya mana baiwa ba wai na isa ba sai ya ƙara wani abu wanda har yanzu ya karfi har kiyama ta tashi zai taimake ka zai ce nahu man yattaki wanki fa inna allaha la yusiru ajra al-muslim duk wanda ya ji tsoron Allah ya kuma yi hakuri to Allah baya tozar da wanda ya tozar wannan ƙa'ida tana shi sa Hassan Gwanda ya gaya wa wasu yake cewa ittaki laha wasi wa la tasabi yake wannan shine shirke na nasara a rayuwa ka ji tsoron Allah ka yi hakuri kada ka yi gaggawa yake in ka rike wannan a rayuwa Allah zai daga ka in kuka kalli wani abu da abin da zai yi fada su annabi Yusuf yayi kuma ya samu nasara sai nan matakan shi da za ku ga idan Allah ya kawo wani misali na wani annabi ko wani bawan Allah baya kulle kofa zai bata abu da cewa wanda ya irin wannan zai iya samu domin zuwa ne nan mai yadda ke duk wanda ya ji tsoron Allah wa ya yi hakuri fa inna Allah la yudhi'u har abada Allah baya tozartar da ladan masu kyautayawa har yanzu in ka kyautata Allah ne ma to wai na abubuwan malamai suna da muhimmanci na kiyaye ana bi bakra radiyallahu anhu qala abi bakra sunan sulbayn bin al-harith قال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجبة بالجبة النبي صلى الله عليه وسلم الله ثبت عليه يا أنا عايز نجم أجر هذا أجر ما والذهب بالذهب ko a yi na gwanda gwanda zinare shi da zinare illa sawa a bi sawa daidai dai wa daidai in wannan gram goma ne dan ba a ne to dan saudiya ma ne zo gram goma ko da dan saudiya ka ga bahrain ya fi saudiya daraja in ka je siyan gwanda to bahrain gram goma saudiya ma gram goma za a ba haka ne india ko dubai kowane kungiya cikin wayan nan gwalagwalan in dai naka kiran goma ne in kana so a yi canji ka biya abin da mata suke yi sun je ka'ida ce a tambaye su siyarwa za ki ko canji idan siyarwa ne sai a biya in canji ne kiran ɗinka daidai za a wata da kowane irin kiran duk tsarin wata wanda shi ma ka dai gurin masu wannan harkar za ga da yawa ba haka suke yi ba kawai kallon naki za a yi sai wannan kuskure ne sai a miki canji sai a ce ki ci ko kaza ne ka tambayi matan za su gaya ma abin da ake yi kenan wannan kuskure ne annabi ya hana idan na ji gram goma ne kika je in wani kike so to biyar ne an siya miliyan biyu ko dubu ɗari shida ya nemo wanda kike so ya fi naki kyau ko ya bi nauyi to sai ki biya wannan shi ne ka'ida amma da yawa abin da ake da harkar wannan kasuwanci ko da ka kuɗin ka da haɓaka ka inda da rabi Allah ya ba da na tafi ujo min haitu la ya alamu kale ka Allah ya zuciya ba za ta albarka ba to shi ne ma da yake gaya mana to sai yake sawa bi sawa wa amara na an nashkariya da ke zata bi sa amma annabi alaihi salatu wasalam ya umarce mu ni cinikin dinari da azurfa naira da dala naira da sefa naira da euro shi ne azabu bil fita ya halatta da ya kusa mu yi ce kai ba shi na yi da yadda kuka ga dama yanzu wani ga dama zai ce shi in kana son dala daidai za ka biya dubu ɗaya da ɗari za ta ka ce in ka gama taimaka baka nemi wata domin da naira da dala ba ɗaya ba ne ke shi da annabi ya ce kai ba shi na an bar muku yadda kuka ga dama yadda muka ga dama wani tsari zaba bi sujjati kai basina mu je da an ba da dinare yadda muka ga dama naira da euro yadda muka ga dama za ka iya zuwa gurin wani ya fara shi wani kuma ya ce ba zai da dina tunda ba yin ɗaya bane an baka dama a yadda ake sai ka nemi da ya ba a haka ta kale yake fasalahu rajulun sai wani mutum ya tambaye shi faƙala da yake ya dan biyani wani ya tambaya ya ce hannu da hannu kala haka za ta bi ka kala nan ta ke sai ba shi abu da yake kwarai kuwa haka na ji annabi ya ce hannu da hannu ba mu ga ina zuwa ko sai gobe ko bibi haramun yana biye ne hannu da hannu wannan shi ne wannan shi ne karshen babu kitabu riba sai ka rika babu min hadisi me za mu koya a karkashin hadisi yace abu na daya annahu an bai bidat bil fudda illa sawa bi sawa ana kuka cinikin wato azurba da azurba in ba daidai wa daidai ba haka nan annahu an bai bidat bil illa sawa illa sawa bi sawa haka nan shi ma gwan da gwan sai daidai wa daidai a ce wannan azurbar ɗan ba kai wannan kuma ya saudiya dole ko kuma wani ya sai ga shi ko goce ta bai ba ka cikin da dan mi kasa kasa a ciki da datti kai ka biyo in dai aka auna ya bar 10 gram to kai ma 10 gram za ka bayar in ba ka san wannan je ka gyara abin da ka ga ka gyara ka zo ka ce na da kuɗi wannan shine jari'a amin ma haka saboda haka wannan shine na uku jawabu kirayar da zai bi zahab sawa wa mutafadilan bi shartil hulul shi kuma ya halatta a yi wato cinikin zinari da azurfa amma da sharaɗin wato kada a bangur wanda ka mutu bil masjid da zan so an sami wato ba nan da aka a gurin ba ta da an sami canjin guri ba wannan shi ne karshen babu a riba wa sar Allah ya raba mu da riba sai babu rani wa bai babu da zai magana a kan jingina da wajenta jingina da wajenta shi ne dai za a yake wajenta domin a babu zai kawo alhawala babu da zai magana a kan bashi idan wannan abin ka tura shi gurin wanda ya karba shi ne hawala ko kuma a shufa zai zo magana a kan haɗaka an ba muku gida gado ko kuma kun siya kai da wani amma hanya ɗaya to shi ne babin da zai magana shi sa shi ne gairi ko kuma wanda kake yi bashi yanzu aka yi masa tafli duk kuna bin ashe shi duk kayan baki yake zuwa ya tattaro kaza akwai yan kasuwan da yanzu gaba ɗaya shago sa kayan baki ya ciyo na yan Ghana ya ciyo na yan Niger ya ciyo na yan Najeriya ya ciyo kowane irin mutane ya ciyo bakin shi idan ya ciyar da wannan sabon a zagayo zai je sai cikin wa'annan ko a ta kewayawa a haka shi a cikin baki yake sakamakon buletin kawai duk inda zai kai ya komo a baki yake to shi ne shari'a sai ba magana sai aka samu cewa kuɗi ya ji ta kuma ga shi ka ji cewa za zo alƙali ya bar tafli dan yawanci alƙalai suke ba da wannan dama ya sa ya ji a mar tafli kawai ko kuma a su masu kuɗi sun gari an ja ni a tare a tare kowa ya tafi samu zai ɗari iya kuɗinsa ya shi ne ma da yake gaya man domin kaza tana da asali da Allah bada kuke da yake wa in kuntum ala safari wa lam tajidu katiban farihanun maqbuda idan kuna cikin halin tafiya wa lam tajidu katiban ba ku samu mai rubutu ba farihanun to sai a yi jingina maqbuda wanda aka karba ita jingina sai ka karba a wurin a hannunka shi ne ka'idar jingina za mu zo mu ji za ka amfana da shi ko ba za ka amfana da shi ko kuma kullu nafsin bima kasabat rahina hadisi na farko ga kaji kuma yake ana Aisha radiyallahu anha an ka dole ga rana Aisha Allah ya fara mata yadda anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam kara ishara min yahudi ta'ama kace annabi alaihi salatu wa salam ya ce abinci a gurin wani da yahudi in ban manta ba sunan sa Abu Sha'ab kamar ibn da ke da da sauran malaman kai ibn Mulakin sun kawo sunan wasu daga cikin sahohin umda da sun kawo sunan sa shine Abu Sha'ab bai hindi yana fiye da fiye ba warhana hujiya an ce ya karɓi kwano talatin ne na alfama sai annabi alaihi salatu wasalam sai kai ba shi da kudi a lokacin wannan ba darasi ake ruwa mu in Allah ya rubuta in annabi yana so Allah ya rika yawan ruwan gwalagwalai daga sama kamar da aka yi a Ayuba ai ruwan gwala kai ba ko su aka wanda ya kasanta idan Allah annabi yana so a yi wani za a yi ba amma ta abin da yake abin da ya sa wasu abubuwan da ya kiri saboda mu kai kai shi ne da biyu kawai na gaya wasu mata da ce da annabi yana so can da za a aurar da na faɗina a je a kama igiyar da a sama sanyi ko ba dai da sun murkewa ba kenan an nuna mu wani zantanta a wannan shi da aka kai daga miliyan ɗaya zuwa sama na ce wannan ne aka ce kwarai kuwa to da haka ina so yake a kai ka sama ta ni ba kuma mata masu ma jira da ta tono ne za su ba matan hulun iri za a kafko ki maka karɓar gara wallahi da yana so za a yi amma saboda ana so a nuna ma ba shi da tushen zamantakewar aure ba shi za ka kafa abin da yake na matsala kayan na gaba da ma gaba ɗayan ka kawo da gudu a wurin su za ka yi kayan ɗakin gaba ɗayan a hannu wallahi gaba ɗaya a hannu za ka ɗumi kuma shi ma mutum shi na ɗan bai ne amma kuma ba shi da kuɗi ba shi da kuɗi dan da zaki kawo da ruwa ya gani ba shi ya ba a tsari bare ne ku so da haka wara hana wujir anni hadidi sai annabi ya kai mar tilke eh rigar da ce ta ta kare makani kamar dai rigar da yan sanda ce ta ta wato a yawa kada a miliyan ne kano ko kuma wata ce sa ba ta kai da ita da jami'an tsaron kawai ko kuma ta yan kwana-kwana wanda wuta ba ta rasa duk wanda ana kiran sa addinin uku a gurin maza amma gurin mace doguwar riga shi ne je saboda kada karanta wani hadisi gaban mutuwar a baya da ya nuna cewa mace mace ta sa ana tambaya mace ta sa addinin za ta iya sallah sai annabi ya ce idan ta kasance ta ji garshin za ku iya tuna aka ce yalwatacciya mai kauri to addinin a nan ana nufin doguwar riga su kuma a gurin maza ana nufin rigar da za ko da doguwar riga ko ta kirji wanda za ta kare mutum daga makami ko makamai domin hadisi na ne na wato karfi ne za mu koya ƙarƙashin hadisi jawazu rani ma a tuhuti bil kitabil aziz ya halatta a yi jingina halattun yin jingina a cikin littafin Allah maɗaukakin sarki a cikin suratu sura suratul baqara kaje kaje Allah ya bayani a kai doguwar aya ya ayyuha alladhina amanu idza tadayantum hatta aka bayani wato jingina illa iyaka idan ka bada jingina magana da ake yi ne abin da aka bayar in gona ce ya halatta ka je ka shuka wani abu a cikin ya halatta ba kamar yadda ake yi a ƙauyukan sun ka kai jinginar riga kawai sai ka gawa kafin ka dawo da abin duk mutu ba haka ake yi ba haka ake jingina ba ko a kawo ma mota ko ke ka dawa ba shi ne jingina ba ajiyewa za ka yi in kana so ka yi amfani da shi sai dai a wani sharaɗin yauwa sharaɗi cewa zan yi kaza in ya amince wanda to kaga daban amma matsalar jingina ajiye abu ajiye ka'ida ce kuma da ba ana kawo abin da ya haura naka yadda abin da ya kalwanta za ka iya fansa da wannan ya karbi dubu goma ya kawo abin dubu sha biyar jingina ke amma ya karbi dubu goma ya kama abin dubu uku rage hankali ke a wannan ba jingina ba bare kuwa ai jingina abin da ya farka ya biyo zai ji cewa ko da baka da shi ba to ga kayan kuɗi ba ko أخذت الثمن وتركت الحكمة كاكا كوكي كاور كاين كوكي تيكن نبيكن نبي جواب معاملة الكفار يا لك المعاملة جد هو كما قال الدنيا تفكير إلى الله معاملة دواء بكافرين كيفين وأنها ليست من الركون إليه المنهي عنه yake domin wannan ku rike kalmar mu'amala da na faɗa na faɗi wata kalma yake wanda yana baya shi abubuwan da aka hada aka imamu sana'ani yake wa huwa ma'lumun min al-dini shi zarura yake wani abu ne da ya zama dole da ya ba yadda za ka yi wani abun ma kana nema sai dai ka tafi kasuwar kaburai su kadai suke da shi wani abun kana nema sai dai ka tafi sabon gari ba sai su da mutanen da suka fara shiga amma da akwai ko harkar tayar da biyo bi da ai sai dai ka nemo ko ba haka bane hatta wayarin kafin mutanen da su shiga sosai akwai sana'un da da yawa ba musulmi ne suke ba yawanci iyamurai da sauransu suka rike duk iyayen mu sun san wannan daga baya ne mutanen ma aka samu su rike shiga da ko yaran wannan sifika kake so ai ba wannan sifikin system ya samu matsala a masallaci sai dai ka ɗauko aure ya gyara har cikin masallaci amma kuma ka zo ka samu sauki yanzu mutanen mu sun shiga dan za ka ga bahaushe ya iya biyo ko kuma ka ce musulmi ya iya biyo daga bayan da aka fara kawo mutanen dogo su ba za ga akwai musulmi musamman har su biyo nan da sauran to shi ne ma da yake ba wannan aka hana ba fa inna sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu aqamu bi makka 13 sana yace domin annabi da sahabbai sun zauna a makka tsawon shekara goma sha uku yu'amilu da mushriki yace suna mu'amala da mushrikai suna yi wa aqamu bil madina 10 sun zauna a madina shekara goma yu'amilu huwa wa ashabu ahlul kitab wa yunziluna aswaqahum suna mu'amala da ahlul kitab wayan da mutane da ake fada banu kainuka banu quraiza banu nadir duk da mun biya yadda aka duk su uku mun biya qur'ani ya aka aka kore su wayan nan gaba ɗaya annabi ya zo da har za mu goyon gaba karatun mu na gaba mu ji yadda ya mu'amala da mutanen kaibar yahudawa ne wajen gona ya yi mu'amala amma ne wannan sai ana so a gaya ma saboda me mu'amala sai aka ce wa yin diluna to a kawo suna sauka a kasuwannin su to a nan ne muke a nan ne bari dawo muku da magana cewa mutane da yawa har yanzu suke kala sai su rika dawo da mu baya wai har yanzu mutane ba za su iya bambance menene haƙƙi na wanda ba musulmi ba da wanda yake haƙƙin Allah abubuwan ka hudu za ka kasance addini akwai aqida abin da kudin sai ta aiki sannan akwai ibada na biyu akwai mu'amala akwai akhlaq tabi'u duk abin da yake aqida ne ba compromise ba a daga wasu yi kafa a wannan gurin idan za ku zo da gida ka ce a'a lakum dinu kun wani yake ba dukan ka ne ba ba zaki ba amma ka rike addinin ka na rike nawa ran lahadi za ka tafi sai ku yi tafiyar ka ran juma'a da kuma sallacin juma'a wanda addinin ka ne zuwa sai ran lahadi zuwa juma'a ranar juma'a guri na addini Allah ya bare tome ka da yasa kake zuwa ba domin ya san Allah ne yake kai a addinin ka ba shi wani abu a nan wannan aqida ko kuma bayan aqida kuma ibada ibada ce kaga ba ruwan wannan ba ruwansa da wannan amma mu'amala annaba alaihi salatu wasalam akwai wanda ba shi da lafiya bai wuce kusa da gidan da yake ga yaji da yaje ma yana tsaye a kansa annabi ya mata sallan musulunci yace maka shiga musulunci ya dago ya kalli mahaifinsa ya kalli annabi alaihi salatu wasalam bai wuce babansa da tsaye a gurin yace a kai abul qasim kai wa baban alqasim biyayya yaro ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu annaka rasulullah ya musulunta kuma ba shi ba wa Allah ya dora shi ya mutu ta ga wannan mu'amala mu'amala kira har annabi na zuwa duba to annabi ba mu'amala yayi a nan da wannan da yahuda sannan akwai ɗabi'u kyawawan ɗabi'u shi ne maganar da muke yi idan ka zo kake tambaya duk shekara ya halatta a ce hafi sun ba kai za a fara yin tambaya tambaya da za a yi ma me ake nufi da hafi sun zuba sai kuka ce ma'anar da shi ne ina taya ka murnar cewa an haifi a kan riga sai ka tambaya wa ya haife shi shi da abin tambaya wa ya haife shi in ka tambaye shi zai ce ma na da maryam waye babansa zai ce ma Allah kai ka yarda kai ka yarda Allah ya haihu yadda da Allah ya haihu ka miki ina ba ta bayyana la karka faran ladina qalu inna allaha huwa al-masih ibn maryam duk wanda ka ce dan isa wato Allah ne Allah yake sun kafin da ji Allah da karka bar annabi na qalu inna allaha sabitu salata duk wanda yake Allah ɗaya ne gure Allah Allah isa Allah maryam Allah Allah yake ya kafin da Allah bai kyale ka a haka wace da ya kara koma ta ayar kasa yake marmace ya ibn maryam illa rasulun qad khalat min qablihi rusul wa ummuhu siddiqa yace annabi ta dan maryam ba kowa bane face manzo da na aiko bayan shi kuma manzanni sun jude in magana cewa don ba a haife shi da uba bane ya zama Allah me yasa ba ku ji annabi Adam ba shi ba uwa ba uba me yasa ba dauki Hawwa uba ita da uba ta zo a wayannan uku gaba ɗaya guda biyu sun fi wannan ban mamaki ba uwa ba uba ya bu babu uba wallahi ya fi shi ban mamaki babu uba babu uwa akwai uba domin ka san namiji ba ya haihuwa ya fi ban mamaki akan wannan duk da yasa ba ce wayancan alloli bane to jama'a mu ware kirkan da kuke zauna a ofis ɗaya ba dan Disamba ta zo bane zai gane kai da kuma kirki kafin Disamba da ya san waye kai domin an kawo da shi ka tibi an ba da amana kuɗi ya ce a raba ka bi ta kansu sai Disamba ta zo ya san kai mutum ban gane ba ta in a Januwari ya gane kai kai kirki in a Januwari kafin a je Disamba amma kafin zuwan Disamba ka yi mu'amala da kyau da shi duk abin da za a yi duk abin da kai yi ya san addinin ka ne ne da ba zai zarge ka ba wallahi ba zai zarge duk masu zama da wanda ba musulmi ba sun sani mu'amala ka kai da gobe kuma ba zai hana idan kai abin ka ya zo ba ai mu'amala ce idan zai daura aure mu'amala ce za ka je ka taya jimona mu'amala ce in ba ka ta mutu ka je ka kai ba kai mata ajiya ka ce oh sorry sorry Allah ya hada shi da yan uwansa ka dawo ka zo ya halatta da inda dama kana kusa da shi ka shanja ma kanka ka daddaba jirginka ba shi da kai ciki ba ka nuna ka tausaya haka ake yi ko za ka daga ya Allah kai aljanna ne saboda kana son sa Allah ya haɗa shi da yin wanda ake cewa so ka shanja ma kanka ni ka yi hawa ya kai ba ka jan hawa ya cewa ya zuba wuta ba shi Na'am. Iwon na ga annabi ya faɗa hadisin Bukhari da Muslim. Annabi cewa yayi su ƙananan yara suna karkashin rai na annabi bayan su ma aka zo kiyama jaraba za a yi. Hadisin sai nuna za a ce wa yara ƙanana duk da jiya suka huta. Wanda suka tafi domin jarabawar ita ce duk wanda ya gaba a duniya ba zai wa Allah biyayya. Wanda ya yi da shi a to dama kafirci ne shi ne bambancin su kawai hadisi ne ai baka san me matsayin sa ba to kawai kawai yara kai Allah ya hada shi da sannu da kaga ya mutu yawa abin da zaka ga mutu sannu ai mutuwar yaro ka bashi labari ba mutuwar yaro abu ne mai tsara rai wa'annan abubuwan su ne tsari jama'a amma ba wai dan kana son abu sun sauka daga dokar Allah ka koma ta sa rai yanzu wannan matsala duk shekara sai an yi ka rike kawai aqida ibada mu'amala akhlaq kawai ka ware duk abin da yazo ka a ina yake to kenan a na ba ku labarin mutumin da wato me yake kiran da ana ramman da saboda ke jawo mu'amala din shi gantaka wani kirista zon an bar haihuwa duk musulmi suka haɗa shi abin taimako kawai an zo yanka rago ne ban da yanka yake ne za a zai ne sunan sa don aka kaba a ramma yake Allah zai za ka kaba don me haka yake a ko ka zama amana da yi ba duk mutumi don hana alƙur'an rago shi ba ne saboda haka shi nan kansa ka ce ai zan ba mu ba ne ce shi na ka mutumi saboda haka mu'amala tana canja mutum da akwai akwai daga cikin sahabbai mutum nawa annabi ne wa annabi alaihi salatu wasalam amalan annabi ce ta janyo suka musulunta mutum nawa aka tafwani bin ubayya mu'amalan annabi ce ta janyo har yayi garin ya dawo ya musulunta ba musulmi ba ne nawa aka yi saboda haka mu lura da wa'annan suna da wani matuƙa to kaga abin da yake gaya mana kenan sannan shi wannan wani zai iya cewa da yasa don na ga wajen ɗan jamhuri sun kayyade wannan hadisi wai duk cikin musulmi annabi ya rasa inda zai je karɓo dingina ce gurin wanda ba musulmi ba kaga rashin sani da rashin sani ya kamata da ya tashi ya je bari ta rasa da ya tashi da aka tashi ba su amsa malamai cikin sun bayar cewa annabi ya karɓa gurin wanda ba musulmi ba bai wuce ta wa dalilai ɗayan biyu na farko dai ya nuna mana halarci cewa ya halitta a mu'amala da wa'anda ba musulmi ba eh ke na biyu kuma saboda jin nauyi domin ka san babu wanda zai ga gurin jami'in dan Abdullahi ko Abdurrahman bin Auf ko Usman bin Affan ne zai ga tsotin gina ya yadda ba ba za ka yadda ba sai da ba shi kyauta kira na ce to an ka gane ka tafi gurin wannan mai sai da kaza in ka je gaba ɗaya baya karɓar kuɗin duk kai ta zuwa ka canza guri ba domin ka karya sau ɗari da biyar za a gamu to zo da haka da ya ga musu ko da kautar da guri kautar da gura sai ka zama lafiya akwai abubuwa da malamai suke kawowa da yawa abubuwan da muka faɗa da ya Allah ya ba mu ladan sa wanda muka yi kuskure Allah maka wajen sarki ya yi da kira da Allah da sunan su kyawawa da kuma kuma ɗaukaka iyayen da malaman mu da yan uwan mu da suka riga mu gidan da ke Allah da su da rafa idan da mu dawo Allah ka samu fita da kyau da imani Allah ka ba mu tsawon kwana da amfani muna roƙon Allah da sunayen da jawawa da gobe da gobe marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya amin da lafiya Allah ka inganta lafiya wanda ke mana wasiya da addu'o'i masu jarabawa da sana'a Allah ka ba su da wanda ta ka aure a gaba da wanda aure ta ko a gaba Allah ka shiga da mu duk bukatun mu na alkhairi Allah ka sani Allah ka biya mana muna da fata da suna yadda kyawa wa kafar mu Allah ka zama da ita lafiya cikin rayuwa da talauci da ake fama da shi Allah ka yayi mana duk abin da ba za mu iya ba Allah ka iya mana اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع عبادك يا رب العالمين صل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ان شاء الله وانا لا ادري من سوى كل شهوري لا بيجي كوكب التعبير abin da yake da ma'aikata guda a filin makaranta na da muna ga yake kowa da kowa salamu alaikum da ji ana Thank you.